الحمد لله الحمد لله الملك القدوس السلام واسع الفضل والإنعام ذي الجلال والإكرام أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بالحق على الدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أخرج مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في هذا الحديث بيان عظم شأن النصيحة بين المسلمين حيث قصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين على النصيحة لبيان أهمية النصيحة في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وقال جماعة من العلماء أن هذا الحديث إنه أحد أرباع الإسلام يعني الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام دين الإسلام النصيحة وهي الإخلاص وبذل الوسع وبذل الوسع في إرادة الخير للمنصوح له والصدق في كل شيء حتى يؤدى كما أوجبه الله تعالى فالدين هو النصيحة في جميع ما أوجب الله وفي ترك ما حرم الله وهي عامة في حق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق القرآن وحق الأئمة وحق الآمة وبهذا تكون النصيحة شاملة لجميع الطبقات وفيه تحريم الغش لأنه إذا كانت النصيحة من إذا كانت النصيحة الدين فالغش ضد النصيحة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس منا وبهذا نعلم أن المجاملات والمسايرات على الأخطاء وعدم بيان الحق طمعا أو خوفا أو حياء ليست من النصيحة في شيء بل هو غش وليست من صفات المؤمنين وقد وصف الله المؤمنين بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون ينصح بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا وهذه المحبة تقتضي النصيحة لكل مسلم قال الجليل ابن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم والنصيحة يا عباد الله دأب الأنبياء والمرسلين قال نوح عليه السلام لقوله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقال هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال صالح عليه السلام يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم عباد الله والنصيحة تكون للكبار والصغار والذكر والأنثى ولا غنى لأحد عنها فالمسلم إن رأى في أخيه قصورا أو خللا يعينه على إصلاحه ولا يجامله ثم يغتابه إخوة الإسلام إن النصيحة تصلح المجتمع وتجلب له الألفة وهي من دعائم استقامة الأمة واستقرارها ولا ينبغي تقصيرها على البعض دون البعض وتركها وإهمالها من أسباب نزول البلاء واللعن على الأمة قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وعلى هذا فالنصيحة واجبة بالقدر الذي يعلمه المسلم من دينه وبحسب إمكانيته ومسؤوليته بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta manzon tsira annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutubar mu a yau tana bayani ne akan mahimmancin nasiha ga al'umma mahimmancin nasiha da faɗakarwa da tsokaci tsakanin musulmai al'imamu muslim Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi ya rawaito hadisin tamim ibn ausin dari Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addinin musulunci nasiha ne addinin musulunci gaba ɗayansa nasiha ne ƙulna liman ya rasulallah sabai suka ce nasiha ga wane annabi ya ce nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga manzan Allah nasiha ga shugabannin musulmai da sauran gama garin al'umma wannan hadisi malamai suka ce yana bayani akan girman sha'anin nasiha shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita addini gaba ɗayansa akan nasiha dan bayani akan mahimmancin nasiha a cikin addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhajju arafa ma'ana hajji gaba ɗayansa arafa ne saboda mahimmancin arafa a cikin ayyukan hajji dukkan wanda ya rasa tsayuwan arafa to kaga ya rasa hajjinsa baki daya haka nan maluma da yawa sun yi magana akan wannan hadisi suka ce yana daga ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda dukkan al'amura na musulunci suke tafiya a ƙarƙashinsu wato ɗaya ne daga cikin hadisai da suka tattaro addinin musulunci baki ɗayansu a cikinsa annabi ya ce addinu an nasiha ma'ana addinin musulunci addinin musulunci addinin da Allah ya yarda da shi to fa nasiha ne wanda abinda ake nufi da nasiha shine mutum ya iya ƙoƙarinsa wajen nufin alkhairi ga wanda yake masa nasiha ka tsarkake niyyarka ka tsarkake zuciyarka ya kasance cewa manufarka na yin nasiha ita ce a samu gyara ita ce a gyara kuskure shi yasa suke cewa asalin kalmar ma ta nasiha ma'ananta shine tace abu da tsabtace abu da tsarkake abu yasa ake cewa nasahatul asal ma'ana na tace zuma to kina na son mutum duk abin da zai yi ya kasance ya tsarkake shi ya yi shi babu ciwa-ciwa babu ha'inci ya zama na tsantsan gaskiya ne kawai a ciki saboda haka addinin musulunci nasiha ne cikin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta duk abin da Allah ya wajabta ana son mutum ya aikata shi daidai da yadda Allah ya umarni ba tare da an samu ciwa-ciwa ko ha'inci ko rufa-rufa ba hakanan duk abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mutum ya yi ƙoƙari ya bar shi ba tare da ya zaɓi wani abu ya bar shi ba ya aikata wani abin da ransa ya masa sannan idan muka duba hadisin za mu ga cewa hadisin ya kunshi nasiha a abin da ya shafi hakkin Allah wato duk wani abu na hakkin Allah ka yi ƙoƙari ka ba wa Allah haƙoƙinsa ɗari bisa ɗari ba tare da inda inda ko kuma shakka akan wani abu daga cikin hakkin Allah ba haka na hakkin manzon Allah haka na hakkin alkurani haka nan hakkin al'umma ko kuma shugabannin musulmai haka nan hakkin sauran gama garin mutane da wannan ne malamai suka ce nasiha ta kunshi dukkan matakai na mutane tun daga sama har ƙasa babu wanda aka cire shi haka nan babu wanda aka ware shi bal addinin musulunci nasiha ne ga kowa ga kowa ba a so ka mu'amalanci wani da ha'inci ko kuma yaudara ko kuma rufa-rufa da wannan ne suka ce hadisin yana nuna haramcin ha'inci da ciwa-ciwa domin idan addinin musulunci ya kasance nasiha ne wanda mun ce ma'anan nasiha kuma shine a yi abu babu rufa-rufa babu ha'inci babu ciwa-ciwa kenan ha'inci zai kasance kishiya na nasiha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya mana ciwaciwa ko ya mana ha'inci ko ya mana rufa-rufa annabi ya ce baya tare da mu wannan ana nufin shi a komai duk abin da ya kamata a bayyana shi kai tsaye kai kuma sai kai rufa-rufa a kai shi to kayi abin da ake kira algish manzala kuma ya ce man gashana fa laysa minna da wannan za mu gane cewa yin rufa-rufa ko kuma yin kara akan abubuwan da suka kasance na gaskiya ko kuma na kurakurai saboda alaƙoƙi da suke tsakaninmu ko kuma saboda kwaɗayi ko saboda tsoro ko saboda kunya waɗannan ba sa daga cikin yin nasiha ba sa daga cikin abin da addinin musulunci ya yi umarni da shi bal sunan wannan menene sunan shi ha'inci da yaudara sannan mutum ya yi rufa-rufa ko ya mai da ƙarya ta koma gaskiya yin hakan baya daga cin sifofi na muminai domin Allah ta'ala ya siffanta su da cewa walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai maza da muminai mata sashinsu yana ƙaunar sashi sannan kuma suna umarni da kyawawan ayyuka suna hani da munanan ayyuka kenan kaga musulmai na kwarai ba sa wa 'yan uwansu rufa-rufa ko kuma kara akan abin da ya kasance na kuskure ne bal suna yi wa junansu nasiha sannan kuma suna ƙaunar junansu wanda wannan kaunar ba za ta zama cikakkiyar kauna ta gaskiya ba har sai an samu nasiha ga kowane musulmi jarir ibn abdullah Allah ta'ala ya kara yadda a gare shi yake cewa nayi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sharuɗan da ya sanya mun shine ya sharɗanta mun cewa zan yi nasiha ga kowane musulmi wato ba zai rufa rufa ko ya ha'inci wani musulmi ko ya kara wa wani musulmi akan abin da yake kuskure ba wannan shine sharaɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mubaya'a wa Jarir ibn Abdullah akan shi kenan dole ne ka tsarkake gaskiyarka da alaƙarka da duk wanda kake da alaƙa da shi kai masa adalci inda ya daidai ka karfafa shi inda ya kuskure to kar ka yadda ka bashi kariya akan kuskure bal wajibi ne ka duba cewa ka nuna masa cewa yayi kuskure wanda wannan ita ce hakikanin soyayya sannan dukkan wanda zai kuskure ma ka gwada mishi yayi kuskure dan ya gyara to hakika wannan ita ce soyayya ta gaskiya amma dukkan wanda zai maka kara zai maka kawaici akan abin da kai na kuskure bal ma ya baka kariya akan kuskurenka so la shakka wannan ina ga makiyinka ne wannan ba masoyinka bane to Allah ka tsare mu da yin kara akan abin da yake kuskure ne sannan ita wannan nasihar za mu ga cewa aiki ne na annabawa duka annabawan Allah masu nasiha ne masu san alkhairi ne ga al'ummarsu ba sa ha'intarsu ba sa yaudararsu bal suna gaya musu duk abin da yake daidai don su aikata suna gaya musu duk abin da yake na kuskure don su nisance shi sawawun abin zai musu daɗi ko kuma zai ɓata musu rai duk annabawan Allah za mu ga cewa aikinsu kenan wanda akwai ayoyi da yawa akan haka sannan ita wannan nasiha kamar yadda jarir ya gaya mana cewa ana yin ta ga duk wani musulmi kenan babu bambanci tsakanin manya da yara ko mata ko maza ko malamai ko ɗalibai ko shugabanni duk wanda ya kuskure to amana ne ka yi masa nasiha daidai gwargwadon abin da za ka iya wannan wajibi ne babu wani mutum musulmi da zai ce bai bukatan a masa nasiha manzan Allah su salama ya fi kowa tsoron Allah amma sai da Allah ya ce ya yi wanda biyu taƙillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka ƙara jin tsoron Allah ka dawwama ka tabbata akan jin tsoron Allah idan kaga babu wanda ya tsira haka nan babu wanda matsayinsa ko girmansa ko ɗaukakansa za ta hana a yi masa nasiha a kuma gyara masa kuskurensa lalle wajibi ne akan musulmi duk lokacin da ya ga wani sakaci ko kuskure tattare da ɗan uwansa to yi ƙoƙari ya taimaka mishi wajen gyarawa kada ya masa kara a gabansa ya gwada cewa wannan abin da kai ai ba komai bane amma da zaran ya je gefe sai fara gulman shi yana zagin sa wanda wannan ita ce ɗabi'ar da dama daga cikin mutane a yau a gaban ka ba za a taɓa nuna maka kuskuren ka ba duk abin da kai za a gwada maka daidai ne amma idan an samu majalisa an zauna sai a ta zagin ka ana cin mutuncin ka so kun ga wannan munafurci ne wannan ha'inci ne kuma wannan rashin amana ne sannan wajibi ne mu iya kokari wajen yin adalci cikin nasiha da zamu kada ya zama na cewa muna bambanta wasu in sun yi kuskure a yi musu nasiha a yi musu fada a yi musu raddi a gwada sun yi ba daidai ba wasu kuma idan sun yi kuskure sai mu ta ba su uzuri mu ta ba su kariya la shakka wannan ba daidai bane bal dabi'a ce ta yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu wata da ake kiranta Fatima ta yi sata sai aka tattaru yan kabilanta suka zo wajen Usama ibn Zaid saboda matsayin shi gurin manzon Allah da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake san shi sai aka je gurin shi ana ce ya je ya roƙi annabi ya yi haƙuri kare yanke mata hannu a canja wannan haddin zuwa wani abin da bai kai yanke hannu ba manzon Allah ran shi ya ɓaci idan shi suka kada ya tashi yake huduba yake cewa lallai abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninku shine sun kasance idan manyan mutane masu daraja suka yi sata to za a bar su za a nema musu mafita da mafaka amma idan aka samu mutane marasa kima marasa daraja suka yi sata to nan da nan za a yanke musu haddi nan da nan za a yanke musu haddi saboda ana ganin ba su da galiho ba su da gata ba su da wanda zai kawo musu dauki ba su da jama'a ba su da mabiya saboda haka su duk abin da suka yi laifi ne amma dan can duk abin da suka yi daidai ne manzala sai ke cewa da a ce fatima ta yar annabi muhammad za ta yi sata ya ce wallahi da na yanke hannunta don ya gwada musu cewa shari'an allah mutane a abin da ya shafi shari'an allah dukkansu ɗaya ne babu bambanci tsakanin babba akan ƙarami babu bambanci akan namiji ko mace dukkansu ɗaya ne yanda idan wannan ya yi laifi za a hukunta shi haka shi ma wancan idan ya yi laifi haka za a hukunta shi to yau za ka ga cewa a babin nasiha wani lokacin muna son kai muna rashin adalci ta inda ake takaita nasiha ga abin da ya shafi ɗalibai da kuma abin da ya shafi masu ƙananan ƙarfi talakawa kenan a wasu lokutan sai ka samu cewa su manya nasihar su ba a yi musu sai da musu kara a wuce wadan balma a yau nasihar ta koma yin nasiha ga irin waɗannan manya-manyan ta koma na abin aibi domin yanzu idan kai nasiha ga wanda ake ganin a zahiri ya fi ka sai a ce mene sai a ce hasada ko musamman yanzu a zamani na midiya duk wani babban ne za a masa nasiha ko a gaya masa gaskiya ko a ce ya gyara to za ka samu jahilan midiya su ce a hasada ne kawai eh hasada ce kawai ko kuma rashin kunya ko kuma rashin tarbiyya wannan ita ce halin da ta dama daga cikin mutane suka fada musamman a social media yau an wayi gari abubuwa da ahlus sunna suke fada da su na bidiyoyi da shirkoki da abin da ya shafi abubuwan da ba su dace da addini ba to ya an wayi gari yau su suke aikatawa kuma suna ba abin kariya sannan an yi gyara sai a ce ana musu hasada ko kuma an ci mutuncinsu la shakka wannan ba karamin son zuciya bane kuma wannan ba karamin jahilci bane idan ko har aka zama haka to an koma sufanci kenan domin a sufanci ne zaka ga duk abin da shehi yayi daidai ne ba a tambaye shi ko ba a tanka mishi ko ba a masa gyara sai dai a bashi uzuri kuma a bashi mafaka sannan idan an yi magana su kuma akan manyansu da su ce an zagi shehunansu an zagi waliyansu inda za ka faɗa musu gaskiya to kaga yau idan ahalu sunna suka koma haka to kaga sun zama yan bid'a kenan wallahi sun zama yan bid'a dama abin da ya bambanta ka da yan bid'a su ne kai ka tsayu ne akan manhaji na gaskiya ba wai kana bin ɗaiɗaikun mutane ba ne kana bin gaskiya ne duk wanda za ka bi shi kana bin shi ne idan ya bi gaskiya duk girmansa ko yayin da ya kuskure ko ya kauce wa gaskiya to kana saba hanya da shi ko sati biyu ko uku ina jin baya mun ambata cewa daga cin manhajin ahlus sunna wal jama'a su suna ɗaukan maganganun malamansu ko ayyukan malamansu ne abin da ya yi daidai da alkur'ani da sunna duk abin da ya saba wannan to sukan ajiye wa malami abinsa sannan kuma ba sa masa shiru bal sukan masa gyara wannan gyaran kuma taimakonsa ne sannan dukkan wani mutumin kirki in an yi masa gyara yana murna kuma yana kokari ne ya gyara domin an taimake sa kamar yadda manzo Allah ya ce unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka wanda ya aikata laifi ko kuma wanda aka zalunce shi saboda haka wajibi ne idan mutum zai tsayo akan tafarki na ahlus sunna to ya sani cewa ita sunna ana gane ta ne da alqur'ani da da, da sunna ma'ana da dalilai ba wai ana gane ta bane da al-ashkhas da mutane daidai kun mutane kawai tun da wane ne kaza to abin da ya kawai daidai ne kowane ne in yi abu ka ce me hujjan ka yin wannan abu in yana da shi alhamdulillah an bai da shi shikenan sai ka bar masa kayansa wannan ita ce tafiya ta sunna dama abin da yasa ahlus sunna kenan suka ware kansu suka ce ba za su bi wani akan bata ko akan kuskure ba to yau idan ya zama da cewa bidiyoyin da muka yaka a baya mun zo muna mai da su na zamani muna dawo da su cikinmu muna aiki da su to kaga ai mun zama masu son zuciya mun hana wasu mun kirkiro namu sabbi saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah mu tabbata akan gaskiya mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan ayyukanmu kar ka zaɓi wani ɓangare na ayyukan manzon Allah ko na rayuwar manzon Allah ka ce za ka zama ahlus sunna a gurin ɗari bisa ɗari a wani ɓangaren kuma za ka yi sharholiyanka yadda kake so sunna ba haka take karantarwa ba sunna hakikaninta ita ce mene istiƙama a kan tafarki madaidaici ka tsayo a kan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane abu da wannan kenan ya zama wajibi a kan dukkan wani mai dawa da kuma ɗalibin ilimi kada ya biya maganganu na wawaye ko maganganun jahilai na in an yi nasiha ko an yi wa'azi a ce hasada ne ya ce zai daina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin abin da ba a gaya masa ba ya faɗi gaskiya an ce makareci ne ya faɗi gaskiya an ce mawaƙi ne ya faɗi gaskiya an ce masihirci ne to ashe kenan ba yau aka fara ba ba yau aka fara ba kuma ba yau za a bari ba daman duk lokacin da mutane suka yi nisa da ilimi to sai ka same su da irin wannan tunanin da irin wannan fahimtar saboda haka dole ne wajibi ne mu gyara wannan tunani irin namu na wannan zamani mu sani cewa babu wanda ya fi ƙarfin a faɗa masa gaskiya ko babu wanda ya fi ƙarfin ya yi kuskure wajibi ne akan duk wani musulmi ya ji cewa shi ɗan adam ne kuma ajizi ne malami kake ko ba malami ba ka ji cewa za ka iya yin kuskure kuma za ka iya yin daidai sannan ka buɗe ƙirjinka duk lokacin da wani ya ce a nan ka yi kuskure ka gyara to yi ƙoƙari ka karɓi gyaran da ya maka kada ka zauna ka yi ta tawili ko ka yi ta kawo wani uzuri ko ka yi ta ƙoƙarin lallai sai ka mai da wannan gaskiyar ko kuma ƙaryar ta koma gaskiya la shakka wannan rashin adalci ne mu kuma al'umma dole dukkan wanda ya fito ya faɗi gaskiya akan wani to mu kyautata zaton cewa ba ya yi don cin mutuncin wani ba ne ya yi ne don a gudu tare a tsira tare saboda haka mu daina tunanin maganin cewa hasada ko kuma rashin kunya ko rashin tarbiyya la shakka wannan kalmomi da muke faɗi suna ƙara farraka tsakaninmu suna ƙara haddasa gaba tsakaninmu sannan kuma suna ƙara sa wasu girman kai da ƙin gaskiya da kuma tunanin cewa so sun fi ƙarfin wani ya yi magana a kansu wanda wannan shine halin da yau al'ummar mu take ciki duk da cewa dukkan wanda zai nasiha ko kuma zai raddi dole ne ya zabi kalmomi da lafuza masu kyau masu taushi da suka dace wanda in an ji su za a iya karban gaskiyar da aka zo da shi domin manufar nasiha ko raddi ana yi ne dan a gane kuskure a gyara ba wai ana yi bane dan cin mutunci da aibantawa sannan ko menene abin aibi yawan an ce kai kuskure ka gyara me abin aibi a ciki an banda sharri kawai na shedan da zai sa mutum girman kai da zai nuna cewa kai ka kai wani matsayi ka fi karfin wannan dan ya nemi hanyar da zai farraka tsakanin babu wani abu a ciki face taimako da kuma wato ainihin sanka da alkhairi da kuma san ka tsayo akan tafarki na magabata da kuma tafarki madaidaici musamman wanda yake da alaka da addini domin kuskuren wanda yake da alaka da addini ba ɗaya take da kuskuren wanda bai da alaka da addini ba domin shi mai addini ayyukansa daidai ɗansa da kuskurensa gaba ɗaya abin koyi ne a gurin mutane musamman abin da zai fito da shi fili bainar jama'a wani duk bayanin da za ka yi kawai zai ce ai tun da wani ya magana ta ƙare daidai ne to saboda haka dole ne mu gane cewa maluma suna kuskure don haka in sun yi kuskure bai halatta mu bi su a kan kuskurensu ba kuma dole ne mu gane cewa ita gaskiya ɗaya ce ba ta canza suna idan kowa zai kauce a kanta kowa zai yi gaba da kai a kanta to kai kai iya kokarin ka daga cewa ko kai kade ka rage ka tsayo akan wannan abin da yake da gaskiya wani shi yana duba gaskiya ne da yawa inda ya ga mutane sun fi karkata ko inda ya fi ganin sun fito albarkacin bakin su to so ya ce kawai shikenan shi ma ya bi su to kar ka zama irin wannan yan abiyari ma sha kida ka zama cewa tabbatacce akan abin da yake na daidai kuma ka zama cewa wanda la yakhafu fillahi da wata layi wanda gaskiya idan ta zo zaka faɗe ta ko a ina ne kuma ko akan wane ne sannan mu sani cewa yin nasiha yana daga cikin abubuwan da ke ƙara haɗa kan al'umma ke kuma ƙara kawo al'umma izza duk lokacin da al'umma ta yi watsi da nasiha da faɗa wa junanta gaskiya to lalle wannan al'umma ta kama hanyar halaka da kuma taɓewa sannan wannan al'umma Allah zai iya jarabtanta da masibobi da fitintinu da bala'o'i masu yawan gaske Allah ta'ala ya tsine wasu al'ummomi a baya saboda ƙin nasiha wa junansu da suke yi Allah ya la'ane su ya kore su daga rahamarsa saboda haka duk lokacin da aka an yi kuskure kowa ya ja baki ya yi shiru to wallahi an shiga fitina kuma an shiga bala'i shi yasa muke yaba wa malaman da ba sa tsoron kowa wajen faɗin gaskiya malamin mu Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Allah ya saka masa da alkhairi yana daga cikin malaman da yanzu suka rage wanda duk abin da ya faru inda ba daidai bane sai yayi magana kuma wannan abin da yake abu ne mai kyau domin idan idan kowa ya waye gari ya zama mai sakaci kowa ya zama yan a zauna lafiya yan a haɗa kai yan a tafi da kowa to ya kake tsammani addini zai zama wallahi addini sai lalace sai zama wani abu daban amma idan aka samu waɗanda in wannan an yi nan aka kauce da su kaɗo mutane su faɗi abin da ake ba daidai ba ne to in Allah da za a samu yadda za su gyara saboda haka dole ne a faɗi gaskiya kuma dole ne mu yi haƙuri mu karɓi gaskiya in an faɗi gaskiya mu karɓe ta daga kowa ya faɗi gaskiya mu yi ƙoƙari mu karɓe ta muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara mana son gaskiya da bin gaskiya da tsayuwa akan gaskiya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ثبت أقدامنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله